الله وبركاته sha biyar ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da sha biyar ga watan septemba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na arba'in da uku a cikin wannan littafi mai tarin albarka muktasaru zadul ma'ad na muhammad ibn abdul wahab rahimahullah yau za mu tashi sabon fasali da yake magana akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sallar tsoro ana cewa salatul khawf faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi salatil khawf abaha Allah lahu qasra arkani salati wa adadiha إذا اجتمع الخوف والسفر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه وبهذا آه تعلم الحكمة وتؤلم في حكمة في تقييد القصر في الآيات بالضرب في الأرض والخوف وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين أن أن يصف يصف المسلم يصف المسلمين خلفه صفين فيكبر ويكبرون جميعا ثم يركعون ويرفعون جميعا ثم يسجد أول الصف الذي يليه خاصةً ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني معه السجدتين في الثانية وهذا غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا ما لك شوى الله تبارك وتعالى يا هلت رجي صلى ركنا صلى أباح له قصر أركان الصلاة وعددها الله يا هلت ومن زن الله صلى الله عليه وسلم ya rage rukunnan sallah da kuma adadinta rage rukunnan da kuma adadin rakoyin sallar idan aka samu tsoro kuma aka samu tafiya in aka samu tsoro kuma aka samu tafiya ma'ana daga cikin dalilan da suke sa a rage sallah akwai tsoro salatul khawfi kenan lokacin da ake yaƙi ko kuma tafiya lokacin da mutum ya yi ƙasaru zai kasar ya yi tafiya akwai tauye ko in ce rage adadi shi kadai rage adadin sallar rage adadin rako'in idan kana safaran la khawfa ma'ahu idan tafiya ce babu tsoro a ciki sallah mai raka'a hudu shari'a ta baka dama ka rage ta ta koma raka'a biyu wannan idan kana safaran لا خوف معه akwai kasrul alkani wahdaha idan kana khawfan la safar ma'ahu akwai kuma rage rukunnan akan iya mai da sallar ta zama raka'a biyu ko raka'a ɗaya yayin da ya zamanto tsoron ake tattare da shi ko da babu tafiya a tare da tsoron ko da ba tafiya akai ba inda ana cikin wannan khawf din daga nan ne zaka gane ko za a iya gane hikimar wato ƙayyade ƙasaru a cikin salloli a cikin ayoyi na alƙur'ani fil ayati bil darbi fil ardi wal khawf Allah ya yi maganar ƙasaru idan ana tafiya ko kuma ana cikin tsoro in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to kenan rage sallar a abu guda biyu ne ko dai sallar tsoro ko sallar tafiya a waɗannan abubuwa guda biyu ne Allah ya ba da dama a rage adadin rukunan sallah da yawan rakawoyinta ko dai abdarbu fil ardi shine as-safaru ko kuma al-khawfu tsoron za mu zo mai bayani malam ya ce yana daga cikin shirar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar tsoro yanzu zai fara yin bayanin sallar tsoron sallar tafiya ƙasar kun santa yawa mutum lafiya lau kawai ya yi tafiya an ba shi damar ya ainihin wato rage adadin rakawoyi a zahar ta koma biyu la'asar ta koma biyu isha'i ta koma biyu ba a yin ƙasaru a sallar magariba ba a yin ƙasaru a sallar asubai to yanzu zai yi bayanin sallar tsoro ta cikin yaƙi yana cikin hadihu sallar san fi salatul khawfi idan abokanan gaba suna gabanka wa bainal qibla da alqibla lokacin da mutum yake fuskantan abokanan gaba to musulmi suna yin sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sahu guda biyu suna yin sahu guda biyu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yukabbiru wa yukabbiruna jami'an ga liman a gaba ga sahu daya ga sahu biyu kawai zai yi kabbara su ma sai su yi kabbara ga baki ɗayansu fa yukabbir wa yukabbiruna jami'an ثم يركعون ويرفعون جميعا sai su yi ruku'i kuma su ɗago tare liman ya yi ruku'i su ma wannan sahu guda biyun nan su ma su ruku'i tare su ɗago tare sun yasjudu awwalu safin ladhi yalihi khassatan idan an zo yin sujada to sahun farko ne kaɗai zai yi sujada banda sahu na biyu ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو shi sahu na biyun sai ya tsaya yana fuskantar abokanan gaba tun da mun ci ga abokanan gaban nan a gaban mu a gaban alƙibla so bai zai yi duka su sujira gaba ɗaya ba sai sahu da gudu su danne su ai da haka sahu na farko ne zai yi sujada tare da shi annabi sahu na ɗaya kuma suna riƙe da makamansu suna kallo kaga an haɗa abu guda biyu kenan ga sallah ga tsaro muwaji al'adu fa idza nahada lisaniyati idan ya yunkuro zai shiga raka'a ta biyu sajada safful mu'akhkharu sajadataini wannan sahu na biyu na bayan na ɗazu da bai yi sujjada ba tunda sahun farko ya ɗago tare da annabi to shi kuma sahu na biyun sai ya sunkuya ya yi sujjadarsa sujjada guda biyu idan sun yi sujada guda biyu sun maqamu fataqaddamu ila makani safil awwali sai sahu na biyun na bayan in sun tashi bayan sun yi sujada su guda biyu sai su matso gaba su dawo su ne sahun farko sahun farkon kuma sai su komo sahun baya wata akhara safil awwalu makanahum su kuma sahu na farkon sai su dawo wurin yan sahu na biyu litahsula fadilatu safil awwali li ta'ifataini wai me hikimar haka don saboda dukkan jama'a guda biyu sahun guda biyu su samu falalar sahun farko kaga na farko ya yi sallah da su suna sun samu falalar sahun farko raka ɗaya to don a nuna maka muhimmancin sahun farko ko da a sallar yaƙi ne to ka duba sahun farkon da ya sujada sai ya koma baya sahu na biyun sai suka dawo suka yi tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wal yudrika as-saffu ath-thani ma'ahu sajadatayn fi ath-thaniyah idan kun lura sahu na biyan nan bai samu damar yin sujjada tare da annabi ba saboda sahu na biyan yana tsaye yana tsaro to me hikimar ya dawo sahu na farko saboda shi ma din idan an zo yin raka'a ta biyu ya samu falalar yin sujjada tare da annabi alaihi salatu wassalam kaga waɗancan na farko sun yi sujjada goshin su yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na biyu ba su yi ba amma yanzu za su yi a raka'a ta biyu wannan ka duba yana nuna mana fasaha da basira irin ta annabi da lissafi sallallahu alaihi wa alihi sallama litasula fadilatu safi al-awwal li ta'ifatayn wa li yudrika safu thani ma huwa as-sajdatayn fi thaniya dan su samu sajadodin nan guda biyu tare da annabi a raka'a ta biyu wa hadha ghayatul adli ibn al-qayyim yace wannan shine iyakar adalci kowa an yi masa adalci waɗancan sun samu tare da manzon Allah wannan ma sun samu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza raka'a idan yayi ruku'i sana'a ta'ifatani kama sana'u bangarorin to guda biyu kuma idan annabi ya ruku'i sai su yi irin yadda yayi awwala marratin a farko kun fahimci wannan to masha Allah ko da ke wannan duk kuna mene ta so malam Sa'id bari mu yi shi a aikace insha Allah malam kirma dan ba mu wuri kai gyara kyamarar ka tsaya anan haka can za ka kalla gabar a bani mutum uku mutum uku mutum shida kenan man ya tabarra faddal wanda ya gane jawabin fa karfa yawa a bayan liman a bayan liman malam tashi za ka yi yawa to an samu uku ko dan da da matsa kaɗan yawa ya yi haka dan matsa gaba matsa gaba a sama mu wasu guda uku a baya yawa yawa yawa to yanzu za mu yi shi a aikace wannan abin da muka karanta ko haka ne ga liman ga sahu guda biyu ya ce abokanan gaba kuma a yi haƙuri waɗancan masu gilasan su ne su ne abokanan gaba na jikin ginin nan al'adu ke nan idan kan al'adu bai wa bai alƙiblati an yasifa al-musulmina khalfahu saffai ne musulmi za su yi sahu sahu guda biyu gashi mun samu sahu biyu to sai kai kabbara Allahu akbar wa yukabbiru jami'an Allahu akbar duk sun yi kabbara gaba ɗaya ko tayyib um, zai yi ruku'i yarka yarka'una jami'an na'am Allahu akbar duka sun yi ruku'i ko wa yarfa'una sami Allahu liman hamidahu jami'an to yanzu liman zai tafi ya sujada sahun farko ne kaɗai za su bi shi a sujada Allahu akbar yawwa to ku sai ku dan rike hannunku mana haka yawwa an shirya ke yanzu kun lura ga sahu na biyu nan a tsaye ko suna kula da waɗancan a dawo ga sahun farko nan gashi sun yi sujada ko ba ka bane sujada ta biyu ku ɗago Allahu akbar sai ku daɗa yin sujada shine an yi siffar safful alladhi yalihi khasatan ko tayyib wa yaqumu safful muakhkhar muwajih al adu ban ce ka tashi ba fali man kai zaman ka yanda kake yawa to yanzu wannan sahu na biyu shine zai muwajih al adu yanzu kaga waɗannan sahu na biyu suna fuskantar wa abokanan gada suna gaba suna gadin yan uwansu da Allah malam ku duba yan uwantaka ta musulunci a sallar nan ka duba gadin dan uwa dan uwa yana sallah wai ko a yaƙi ma sai an yi sallah kuma za ka kare ɗan uwanka yanzu waɗannan sun yadda su tari mutuwar ko da waɗannan ba su mutu ba su za su tari mutuwar suna fuskantar kun ga dai gashi a kibtsar suke sun shirya ina fata ana fahimta yawwa to shikenan um, sai ce fa'iza na haɗa lissaniyati sajada safful mu'akhar sajadataini to yanzu sahu ɗin nan takwannan da liman za su yunkura ku kuma idan sun yunkura to sai kar ku manta kuna sami Allahu liman hamidahu ne yanzu sai ku yunkura sai ku yi sujjada a ƙasa mu gani ina fata ana fahimta to malam a tashi liman yanzu ga sahun mu na na farko sun tashi ku miƙe mana ku ba ku sauri ne to sai ku yi sujjada ku kuma to kaga ku dan yi gaba kaɗan ku dan matsa musu gaba yawwa yayi haka yayi haka yanzu kun ga ga sahu na biyu su kuma sun yi wannan sujjadar sujjadar da ɗazu ƴan uwansu ba sai ba to kaga yanzu anan waɗannan su sahun farkon su ne kwaba gare su dangane da abokanan gaban da suke fuskanta kenan su ma kuma a kimtsa suke suna sallah kuma suna cikin kimtsi liman daman dan gata ne yana da masu kulawa da shi gaba da baya ina fata ana fahimta to shine sai yake cewa fa idza nahada lisani sajada safu al muakhkhar sajadatain thumma qamu fataqaddamu ila makani safu al awwal yau to yanzu kun gama sujada ko kun yi sujada ta daya ku koma ku ta biyu Allahu akbar ku koma ku ta biyu Allahu akbar to sai ku yunkura ku miƙe to sai a canji sai ku koma gaba ku kuma ku dawo baya yawa yawa wannan yana daga cikin sallah aikin da ya tabbata a cikin sallah a iya yin sallah yanzu ku duba liman da yana nan yanda yake liman tun ɗazu amma yanzu mamun da suke bayansa ba su ne ya yi raka'ar farko tare da su ba to shikenan akram kallahu yanzu a matsayin ka gama karatun sallah ka gama sai ka sai ka yi ruku'i ko sai sai ya ce me ثم تقدموا في مكان صف الاول وتاخر صف مكانهم لتصل فضيله الصف الاول a'a kudan sa eh daidai ne ku yi ruku'i gaba daya ai da mu ruku'i duk tare da ai ashe ku gaba daya ma ba kuma gane karatun ba duk da kuke saurara sami Allahu liman hamida yace fa idza raka sana ta'ifatani kama sana fil awwal marra ai shine abin da ake nufi in yayi ruku'i yanda yayi ruku'in nan haka su ma na farkon wato za su yi gabaki ɗaya tare za su yi ruku'i tare za su yi sami Allahu liman hamidahu kama sana'u awwala marra to sai yace yanzu zai yi zai yi sujada ko zai sujada ko to malam liman tafi kai sujada ko kuma za ku tsaya ku koba ku rike ku kimtsa yawa ku kalli abokanan gaba yawa shiri za ku yi yanzu yanzu in kun lura waɗannan ba su suka yi sujada a sahun farko ba yanzu ga sunan kuma su ne kuma suke ba da tsaro suna gadin yan uwansu da suka yi gadin su ɗazu kun fahimce ni yawwa to ku yi Allahu akbar kun ɗago Allahu akbar a ƙara sujada ta biyu yawwa to sai ku zauna zaman tahiya to yanzu waɗannan ana bin su bashin me sujada guda biyu to sai malam yace a duba ku duba littafin ku fa idza jalasa litashahhudi sajada saful mu'akhkhar sajadataini yanzu sun zauna suna zaman tayya to ku kuma za ku zauna yanzu za ku yi wannan sujada ta ku guda biyu bismillah ku wuce ku yi sujada gaba daya yanzu za su sujada nan da waɗannan suna zaman tayya to su kuma za su zo su tarar da su a zaman tayya kenan Allahu akbar wa lahiquhu fi tashahhudi za su riski liman din su a tahiyya ka duba ikon Allah duk suna da gaba daya liman sai kai sallama fa sallama bihim jami'an assalamu alaikum assalamu alaikum kaga yanzu gashi sun yi sallah tare suka fara tare suka gama wannan ita ce sifar farko ta sallar tsoro sifar farko ta sallar tsoro to jazakumullahu khairan akwai wanda bai gane wannan ba tayyib amin to sai sai mu ci gaba wannan idan ya zamanto za a sake dawa akwai wanda za mu sake yi dan insha Allah wannan idan ya zamanto ana fuskantar abokanan gaba kenan idan ya zamanto ana fuskantar abokanan gaba wa idza kana al'adu fi ghairi jihati al-qiblati fa innahu taratan yaj'aluhum firqatayn firqatan bi iza'i al-aduwi wa firqatan tusalli ma'ahu fa tusalli ma'ahu ihda al-firqatayn rak'ah thumma tansarifu fi salatiha ila makani al-firqati al-ukhra وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام توقع صفة بيو wannan sifa ta farko idan ya zama ga abokanan gaban gaba da gaba ana kallon su kenan to idan abokanan gaban a wawwatsa suke fa akwai wasu a dama akwai wasu a hagun akwai wasu a kudu akwai wasu a arewa mumkin zai iya faruwa idan ya zamanto abokanan fi gairi jihatil qiblati fa innahu taratan yaj'aluhum firqatayn wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa su zamanto jama'a biyu shine firqatayn group guda biyu kenan firqatan bi izail adu sai yayi wani group na masallatan ai wani group na mutane suna fuskantar abokanan gaba wa firqa tusalli ma'ahu kenan akwai waɗanda su kuma za su yi sallah tare da shi wasu kuma tsayawa za su gam suna sa ido suna dubawa dama da hagu suna kula da abokanan gaba wannan na gaya muku idan abokanan gaban ba a gabar suke ba yanzu za a samu wasu jama'a su za su yi sallah tare da liman wasu kuma suna tsaye ba sallar za su yi ba suna kallon yanda abokanan gaba suke fatusalli ma'ahu ihdal firqatayn raka'atan ɗaya daga cikin jama'an nan za su yi sallar raka'a ɗaya tare da shi liman thumma tansarifu fi salatiha sannan sai su juya a sallar su ila makanil firqatil ukhra sai su koma wajen waɗancan 'yan uwansu wanda ba su yi sallah ɗin ba su je su tsaya wata ji'ul ukhra ila makani hadhihi ita ɗaya firka ɗin ita jama'ar sai ta zo ta tsaya a wurin ainihin wato ɗaya jama'ar da ta yi sallah tare da liman fa tu sallima a raka'a ta saniya raka'a ta biyu da ta sauratun da raka'a biyu ne a sallar tsoron raka'a ta biyu sai su bi liman sai ya musu raka'a ta biyu summa yusallimu to a lokacin liman sai ya sallama to a nan gurin in kun lura kowace jama'a raka'a ɗaiɗai ta samu shi kuma liman ya samu raka'a biyu idan yayi sallama wa taqdi kullu ta'ifatin raka'atan raka'atan ba'da salamil imam kowace jama'a za su yi ramuwar raka'a raka'a ɗaiɗaya bayan liman ɗin su yayi sallama an fahimci wannan wannan ita ce sifa ta biyu to ita ma idan za mu yi ta aikace a saman mun da sahu ɗaya a can gurin na mutum biyar a nan inda kake a tsaye a jikin amud ɗin nan ku kallo nan kawai ku jeru sahun mutum biyar yawa yawa bismillah shiga nan to yayi haka zauna malam salman yawa kai taho nan malam kai taho nan eh kai taho nan malam kirma sai ka daɗa tashi a bani mutum wasu mutum biyar ɗin anan bismillah hamsa nafar na'am ku sa ƙarfin ku ta yawa sahu ɗaya sai a samu liman samu imam ma nura ɗan matsa a samu liman to kai shiga kai ne liman matsa kalli cin yawa yanzu a nan gurin kun ga muna da jama'a guda biyu da kun kokari kun jona musu projector nan su samu sauki yawa yanzu mun samu jama'a kala biyu waɗancan malam tsayuwar soja za ku yi ba ku naɗe hannu ba tsayuwa ta irin ta soja wanda ya san bai kimtsa ba abun nan wannan su ne za su yi sallah tare da liman kun fahimce ni amma waɗancan kuna yi kuna lallekawa dama da hagun kuna dudduba can kuna dudduba can su ne firkar da za su tsaya ba za su yi sallah ba malam bismillah Allahu akbar ku yi rukui kaga suna sallah su kuma waɗannan suna kallo suna lura sami Allahu liman hamidahu wancan baya juyawa ko eh dudduba za ku rinka kuna kula Allahu akbar jeka sai kun yi raka daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to wannan shine wa firqatun tusalli ma'ahu suna sallah tare da shi sai yayi fa tusalli ma'ahu ihdar firqatayn rak'atan thumma tansarifu fi salatiha ila makan al-firqati al-ukhra yanzu ku wannan sahun farko ba kun samu raka'a ɗaya ba to a hakan dai ya halatta a cikin sallah ayi tafiya ku koma wajen waɗancan ku kuma ku yi layi ku dawo nan ku tafi can eh ku je ku je yawa ku rinka kula kuma kuna sa ido ku kuma ku taho saboda duk a da'u ne a kewaye da ku yanzu a nan kun lura jama'a waɗancan suna da raka ɗaya wannan ba su raka ɗaya ruku'i malam liman Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar kaga fa tusalli ma'ahu raka'ata saniya Allahu akbar الله أكبر الله أكبر to shi liman sai ya zauna su kuma sai ku tashi ku tsaya thumma yusallimu sai yayi sallama yanzu liman yayi sallama ko yanzu wannan ana bin taraka a daya waccar ma ana bin taraka a daya to a nan gurin sai su san yadda za su yi kowace jama'a ba tare za su rama raka'ar ba misali wannan sai su rama raka'a su guda ɗaya misali ko kuma a ce ku ku tsaya ku ku rama raka'ar ku eh anan yanda kuke kawai ku ci gaba ku yi ruku'i ku yi sami Allahu liman hamidahu kaga waɗannan suna kula ina fatan kuna fahimta kuna suna sa ido wannan na jin dama wani soja ne wannan mutumin ko to idan kun lura to sai ku kenan yanzu kowanne daga cikin su za su rama raka'a nawa nawa raka'a ɗaiɗai shi liman ya yi raka'a sa biyu kenan waɗancan za su yi sallaman ku ku yi sallama ku tashi yawa to kuma sai ku rama raka'ar ku kowace fa'ifa daga cikin su za su rama raka'a nawa za su rama raka'a su daya sami Allahu liman hamidahu to kaga yanzu bayan liman yayi sallama shine malai yace ba da salamil imami bayan liman yayi sallama sai suke rama wannan shine sifar sallar tsoro ta nawa ta biyu ku zauna jazakumullahu khairan wa taratan yusalli bi ihda ta'ifataini raka'atan thumma yaqumu ila saniyati wa taqdi hiya raka'atan wa huwa waqifun wa tusalli qabla ruku'ihi wa ta'ati at-ta'ifatu al-ukhra fa tusalli ma'ahu ركعة ثانية فإذا جلس في التشهد قامت فقدت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهد سلم بهم ممتاز wannan ba ta da wahala tana da kama da irin wannan sallar ta gabata bambancin su yace kuji wa taratan karo na uku yusalli bi ihda ta'ifatayn raka'atan liman yana yin annabi yana yin sallah raka'a ɗaya tare da jama'a ta farko ko ɗaya daga cikinsu sun ya ƙomu ila saniyati sannan sai ya tashi zuwa raka'a ta biyu to in ya tashi yin raka'a ta biyu wa taqdi hiya raka'atan wa huwa waqifun shi liman yana tsaye kam ba zai wani abu ba zai tsaya yanzu kaga yayi raka'a ɗaya da wannan sahun da ke bayansa to sai ya tsaya ya jira su surama raka'a guda ɗayan da ya saura musu ta sallah tunda raka'a biyu ne za a yi shine wa taqdi hiya raka'atan wa huwa waqifun idan sun rama raka'a ɗaya ba sun cika biyu ba wa tusallimu qabla ruku'ihi duka liman fa yana tsaye waɗannan za su yi su cika raka'a sannan sai su yi sallama wannan abun mamaki a wannan sallar mamu suna riga liman yin sallama liman yana tsaye za su zo su rama wannan raka'a sai su sallama kafin ya ƙara ruku'i kar ku manta akwai wasu jama'a suna tsaye a can su suna tsaye waɗannan suna rama shi ma liman yana tsaye waɗancan aikin su tsaro ba su fara sallar ba tukunna to shine sai ke cewa ta'ati ta'ifatul ukhra sai wannan jama'ar ɗayar da bata yi sallah tare da liman din ba sai ta sake zuwa ta tarar da liman din nan yana tsaye har yanzu fa tusalli ma'ahu ar-rak'ata saniya sai su yi raka'a ta biyun nan da waɗannan suka rama sai su yi raka'a ta biyu ina fatan kuna fahimta su a wajen su kamar raka'a ta biyu ne tunda liman din su raka'a ta biyu yake da ita kun fahimce ni sai su bi liman fa idza jalasa fi tashahhudi to liman kan tunda ya raka'a ta biyu ba zai zauna zaman tahiyya ba dole idan ya zauna zaman tahiyya qamat to wannan jama'ar da suka zo karo na biyun sai su kuma su miƙe faqadat raka'atan wa huwa yantaziruha fi tashahhud sai su rama ina fata ana fahimta sai su rama wannan raka'ar da ba su yi ba wanda yan uwan suka riga su yi dazu shi kuma liman yana zaune yana jiran su a me a tahiya fa idza tashahada idan yayi tahiya yana zaune yana zaman tahiya su ma sai su zo su yi zaman tahiya wa sallama bihim sai sallama tare da su to a samu wani sahu a can ko can eh ku tashi ku miƙe na jikin ginin nan mutum biyar ku miƙe mutum biyar hamsa na farko ustaz a je littafin na ka sakin karatu sallah za ka yi Allah ta bai cakuɗe muku ba abin yawa yanzu wannan za mu yi sifa ta uku ce ina so in samu wasu anan anan yawa ɗaya ya zama liman yawwa to kai liman kudan ja baya kaɗan wai a same hula a sallar tsoron za a same yaƙi fa a yaƙin za a samu hula yau ai ka ci bulus kai to sai an ba mu wuta fa yanzu a nan muna da jama'a nawa jama'a biyu ko jayyid um, malam yake cewa ba haske to ku yi haƙuri bari a ba da haske malam yake cewa yawwa shukran malam yake cewa wataratan karo na uku a sallar tsoro in an je yaƙi yusalli bi'ida ta'ifataini raka'atan liman yana yin raka'a ɗaya wannan sojojin najeriya ya kamata a koya wannan sallar wallahi ko ba ka bane wallahi da da za su kira mu barikin soja mu je mu mu buga musu ita wallahi ko kuwa amma ba su yadda ba wallahi fi sabilillah sai mu je mu koya musu ita malam yake cewa wa taratan yusalli bi ihda ta'ifatayn raka'atan a wata sallar liman yakan zo ya sallah raka'a ɗaya tare da ɗaya daga cikin jama'a din sun mai qumu ila saniyati sai tashi zuwa raka'a ta biyu malam liman kai mana raka'a ɗaya Allahu akbar ruku'i mana da sauri sami Allah ku kuma kuna sa ido fa a'a ba ni za ku ta kallo ba ba guri ɗaya za ku juya ba sami Allahu liman hamida Allahu akbar kaga waɗannan suna lura ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to liman sai ya tsaya to ku ci gaba ku wanda kuke bayan liman sai ku rama raka'a daya yanzu ya muku raka'a daya ko kai ji gaggawa sun yi rukuyi to yanzu kaga wannan suna rama raka'a daya kaga liman yana tsaye ko to shine yake cewa wa huwa waqifun wa tusallimu qabla ruku'ihi waɗannan ƴan raka'a ta farkon nan za su yi sallama ne kafin liman ɗin nan ya zo ya ruku'i yanzu za su yi maza har su yi su yi sallama to sun sallame wa ta'ati ta'ifatul ukhra sai ku tashi ku koma can ku kuma sai ku zo ku biyo bayan liman a jere a cikin tsari kana kula soja ne kai na musulunci yawwa kana sa ido to yanzu kun ga ku duba wata hikima liman din yana tsaye ya zo sun tarar da shi a tsaye kun fahimce ni to sai ma yake cewa wata ce fa'ifatul ukra fa tusalli ma'ahu rak'ata saniya Allahu akbar raka'a ta biyu liman sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai ku sauke hannun ku kar wani ya je ce ana Allah kuwa wani ya gana ma sai ya yanke dan bidiyo ne zai ce kaga kaga abin da ake koya musu a masallaci ko waje hannunku saboda makiya eh warai da gaske yawa yace yace to sai zaman tayya ko sai ku zauna zaman tayya to sai ku kuma ku tashi ku rama raka'a ɗayar liman kai kana zaune zaman tayya kuna lura ko faqadat raka'atan wa huwa yantaziruha fi tashahhudi yanzu kun ga tana ramar suna rama raka'a shi kuma yana jiran sa a tahiyya ko to fa idza tashahadat ku zauna zaman tahiyya ku zauna zaman tahiyya yanzu suna zaman tahiyya yawwa to liman sai kai sallama assalamu alaikum assalamu alaikum sai su sallama gaba daya kaga waɗancan sun yi sallah tare da liman amma sun riga liman sallama waɗannan kuma suna tare da wa liman sun yi sallama wannan ita ce sifa ta nawa siba ta uku to ku zauna a inda kuke zan dada tashin ku in bukata ta kama wa taratan karo na hudu kana yusalli bi ihda ta'ifatayn raka'atayn wa yusallimu bihim wa ta'ati ukhra fa yusalli bihim raka'atayn wa yusallimu bihim ajib ai ban ce ku canja ba ku zauna inda kuke nace to wannan karo na hudu sallah ta hudu jama'a sallah ta hudu malai yace wa taratan liman yana yin raka'a ta biyu idan rakoyi guda biyu normal kun sani zai raka'a guda biyu tare da bangare ɗayan kai ku tashi ku tashi tashi liman yanzu a nan gurin a wannan jakar raka'a biyu za ka yi da su Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu raka'a ne kawai ku zauna kun zo sallama kenan kawai fara yin tahiya yawwa to Allahu akbar yi sallama kenan a matsayin sun yi raka'a nawa sun yi raka'a biyu to sai ku tashi ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم shikenan ayan yarka guda biyu sai waɗancan sai su zo ka kai raka'a biyu ko to sai ka daɗa tashi liman kenan a wannan sallar liman raka'a sanawa hudu Allah karim na'am na'am ku je sai ka musu raka'a biyu Allahu akbar sami Allahu liman hamida miƙewa za ku yi ai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar نعم سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم yanzu a nan gurin kaga su ma ya musu raka nawa amma da suwa yawa ya yi waɗancan biyu ya yi waɗannan nawa biyu to shi ma wannan wani nau'i ne na sallar tsoro a nan gurin liman shine zalloli da yawa zai rakoi da yawa amma ma mu kowa zai raka a biyu to ku zauna dai inda kuke wa taratan yusalli bi ihda dha'ifatayn raka'atan thumma tadhhabu to tashi kai raka'a daya da waɗannan mutanen raka'a daya thumma tadhhabu wa la taqdi shay'an raka'a daya zaka mana Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar an yi raka'a daya ko to ku tashi ku tafi kawai a su waɗancan sahun na farkon ku tashi ku tafi kar ku rama komai ba ramuwa raka'a ɗaya ne wannan sallah eh ku je can ku koma can sai waɗancan ku dawo bayan liman wala taqdi shay'an wa taji'u al-ukhra fa yusalli bihim raka'atan wala taqdi shay'an tashi kai musu raka'a ɗaya sarkin limamai Allahu akbar ku ci gaba da sa tsaro sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum yanzu ana yin kun lura liman raka sanawa a'a ba shi da ba uwana mun gama wannan kaji ai an gama wancan kai ga wani ran yanzu anan liman raka sanawa biyu kowannen su raka nawa to nan ibn qayyim yana so nuna mana akwai sallar tsoron da in ta rincaɓe raka ɗaya maza kowa ya kama gaban sa ta ba sai ko rama ba ku baje ba sai kun rama ba wannan ita ce sifa ta abin nan shine yake cewa um fatusalli bihim raka'atan wala taqdi shay'an fa yakunu lahu raka'atani wa lahum raka'atun raka'a ka gani su din suna da raka'a dai dai kenan wa hadhihi al-awjuh kulluha tajuzu salatu biha yanzu sifa nawa muka yi waɗannan sufofi guda hudu na sallar tsoro ibn qayyim yace ya halatta ai sallar tsoro da su gaba daya duk wanda liman ya ga dama ya zaɓa a da aka je yakin wannan ya ga dama zai yi ina fata ana fahimta to zai faru yanzu akwai mamaki wata rana mun je wa'azin maguzawa ƙaramar hukumar sumaila muka shiga wani ƙauye can na saurara muka shiga wani ƙauye can wallahi muna zuwa abu mamaki suka tunkare mu da makamai suka tare mu ga mu mun zo da yawa mun kuma wa'azi muka je ma mu kai mu da yan tsummo karan mu a mota da yan buhunan lemo da waya za mu kai musu kawai sai mu gansu da itatuwa da barandami da kayan fada sun zo sun tinkare mu in takaice muku sai da suka fara dukan wasu to kuma lokacin sallah yayi muka zo za mu fita suka tsare hanya me yasa ku shigo mana gari kaza kaza kaza kaza da sauransu cikin hikima Allah ya taimaka muka dan samu dattawa a cikin mu muka nemi dattawan su haka dai ana cikin firgici a lokacin muka yi sallah tsoro dan makamai ne a tattare da su kuma lokacin sallah yayi za mu tafi kuma sun hana mu sallar sai gashi sai a lokacin muka zo muka ɗabbaka wannan sallar mutane da yawa ba su santa ba san ya ake yi ba dama wannan ita ce sallar tsora eh ita ce dan a lokacin ba mu san ya za mu fita muna ta neman ya za mu samu jami'an tsaro su taimaka mana Allah da ya taimaka muka ba su haƙuri suka ce ba su da buƙatar mu an riga mu zuwa kiristoci sun riga mu su yanzu kirista ne su ba musulmi ba ne kaza kaza wallahi wani ƙauye can wajen siti a Kano fa haka muka tattaro muka juyo da tsummo karam wallahi tallahi wa'azin da bamu iya yi ba kenan in yan uwa za su iya tuna shekaru lokacin muna fita da'awa Usman bin Affan an yi haka ko to Allah ya mana afuwa mala yake cewa qala ahmad sittatu awjuhin aw sab'atun turwa fiha kulluha ja'iza kun ga sallar tsoron nan fuska shida ko fuska bakwai aka ruwaito yanzu kun ga hudu muka yi to akwai guda shida ne ko bakwai duk an ruwaito kuma ya halatta a yi sallar tsoron da su wa zahiru hada annahu yajuzu an tusalla tusalli kullu kullu kullu ta'ifa ma'ahu raka'a wannan yana nuna cewa kowace jama'a ya halatta su sallah raka'a ɗaya tare da liman wala taqdi shay'an a wannan wannan na ƙarshe raka'a ɗaya tare da liman kuma ba su rama komai ba wa hada mazhabu jabir wannan shine mazhabi ra'ayin jabir dan abdullah a sallar tsoro raka'a ɗaya ce kawai raka'a ɗaya wa ibn abbas shi ma haka ra'ayinsa tawus shi ma haka mujahid shi ma haka al-hasan al-basri shi ma ra'ayinsa kenan imamu qatada shi ma ra'ayinsa al-hakam shi ma haka imam ishaq shi ma ra'ayinsa وقد روي فيها صفات أخرى ترجع ترجع كلها إلى هذه akwai wasu sifofin da malaman fikihu suke ta kawo a littafan fikihu amma duka dai gaba ɗaya suna komawa ne suna tikewa ne zuwa ga waɗannan sifofi da muka yi bayani wa qad zakaraha ba'dhum asharan wasu ma sun ambaci kala goma sallar tsoro wa zakaraha ibnu hazm nahu 15 sifa ibnu hazm kam wajen guda goma sha biyar ya ambata az-zahiri wasahihu ma zakarna abin da yafi inganci waɗannan guda hudu da muka muka yi muku bayani wannan su su haula kullama rawaw ikhtilafar ruwati fi qissatin ja'alu dhalika wujuhan min fi'l nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa aka samu kaloli da yawa na daga wasu malamai duk lokacin da suka samu wani mai riwaya ya kawo wata sifa an samu sabani tsakaninsa da wani a wajen bayanin to sai su mai da wannan sifar tasa ita ma wata sallah ce mai zaman kanta shi yasa sallolin suka yawaita ba wai tsabar annabi yayi su ne guda goma ba a masu riwaya a wajen bayani sai a samu wani yayi bayanin an dan samu bambanci tsakanin bayanin sa da na wani to shine in malaman fiqh suka zo sai su sa shi sa ta sallah ce mai zaman kanta kuma tana cikin aikin annabi kamar yadda suke bayani Allah ya kara musu rahama jama'a wannan shine karshen bayanin da ibn al-qayyim yayi a cikin wannan littafi na zadul ma'ad wato akan sifar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta tsoro wanda yake so sai koma cikin littafin bulugul maram ga littafin bulugul maram min adillati hakam akwai babu salatul khawf duk waɗannan hadisan gaba ɗaya ya kawo su hadisin salih ibn khawwat hadisin abdullahi dan umar hadisin jabir bin abdullah hadisin riwayar abi dawuda riwayar nasa'i a riwayar abi bakarata da riwayar huzaifa radiyallahu anhu da ibn umar kuma duk ga sanan ya kawo hadisan akan salatul kafi daga nan sai salatul idain ɗaliban ilimi sai su koma cikin bulugul maram sai kuma su koma cikin sulus salam da sharhin bulugul maram sai suka ƙarin bayani da malamai suka yi wanda duka maganganun suna nan kamar yadda shi ibn qayyim ya kawo cikin zadul ma'ad insha Allah sati mai zuwa za mu shiga bayani akan harkar zakka da sadaka abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka